أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح خاتم الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله شي gaba da karatun littafin ruhul adab na maula bashir islam wa tare da alam alhaji ibrahim ya sallah ta anhu yau za mu tashi ne inda shi yake cewa واحرص على الأوقات أي حرسي وحذر من أن تبلى بلاء نقصي نعم شوتي وحرص على الأوقات كي كديش أفسا لوكتا أي حرسي دكان كديكوا وحذر كيكياي من أن تبلى دقا جربك بلاء نقصي جربا تتوى kai kwadai shi kwadai abin da ke kwadai a shi ne ƙoƙarin hana wani abu ya kubce ma kai ƙoƙari wani abu kai ya kubce ma shi ne shi ne hirsu kwadai to kuma abin da ke da mahimmanci shi ake yin kwadai a kan shi saboda mahimmancin alherin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tattare da yake tattare da shi ya kawo wannan al'ummai Allah ki tabaraka da Allah ki ce mai harisun alaikum bil mu'minina ghafurun harisun alaikum mai yawan san alheri mai yawan kudin alheri ne alaikum gare ku in ji Allah tabaraka da Allah haka wannan dai ma'anar ta ita ta kudin za a fahimce ta cikin hadisin da maki sallallahu alaihi wasallam ke ce ma wannan sahabi da yazo an gaba sallah ne yana so ya samu sallah wani anu yana cewa an yi rukuyi ne ko ko dai shi dai an tada sallan ne ya zo dab dab haka yi gaugawa ya zo ana idawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara ma kwadai wannan hirs kwadai da kake naka samu sallan nan kwadai wannan kuka samu alheri to Allah ya kara ma shi amma kakka koma eh kakka koma yin wannan saboda kuma yin sunan muke wadi cikin hadisi a in za ku zo sallah to ku taho zuwa sallah da da nutsuwa إذا أتم صلاة فعليكم بسكينة فما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموكم فأقضوا إن يوتى رواية أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كذوا سنة كتوا دنسوا أبنى كرسكا كسلاتا wanda kuma ya tsere muku sai ku cika ko ku kurama a daidai inda ruwayoyin suka ce to kaga a nan kwadai ma'ana ta kwadai ta bayyana na hirs kwadai to saboda mahimmancin da ke tattare da lokaci naka kai bawa cewa shi wari su alal awqati lokuta baki daya lokuta lokutan ka kai kwaɗayi kar ka saki su kubce ma ayya hirsi matukar kwaɗayi kwa wannan kuma shine da'azi shine ɗabi'a ta sufaye da inda suke a imamu shafi ya rawato daga gare shi na cewa na abuci sufaye na karu da kalmomi uku daga wurinsu na farko shine alwaktu kaseshi illam tatba'u yaqta'ak shi lokaci kamar takobi ne in baka yanke shi ba shi ya yanke ka wani ba saboda taban tafa sanin muhimmancin lokaci suke hida wannan hamma abin ya zama kamar masal sa'ir wani karin magana ne shi lokaci kamar takobi ne in dai baka yanke shi ba to ya yanke ka sannan yace kuma suna cewa a nafsuka illam tushghil nafsaka bil haqqi shagalatka bil batili kaga nafsun ka ranka in dai baka shagaltar da ita ba da abin da ke gaskiya ne in baka shagaltar da ita da Allah ba to za ita za ta shagaltar da kai da wani abu na batanci saboda haka na uku yana cewa al'adamu tana cewa al'adamu ismatun rishi kubuta ce ma'ana in baka da mai nauyin wanda ɗauko kaya da yawa shi ake tsaye ta bincike a bata mai lokaci wanda yake kuma bai ɗauko kayan duniya ba bai rikito duniya ba shi ko wannan kawai zai zama shine wanda za ma zai hucewa ba tare da tsaiko ba to yace abin da ya aro da suke nan abu na farko shine mahal da shari shine alwaqtu kasashi eh shi lokaci kamar takobi saboda mahimmancin lokaci wa fi hakika abu ne wanda ya kamata kuma a duba shi lokaci naka kai muridi lokaci ne mai tsada ba in mutum ya san muhimmancin lokacin shi gani ba komi zai shagaltar ba komi ne zai tsaya ba ya yi shi ya bar wasu ya abu ba ta yi wa mutum ya bai abu mai muhimmanci ma ya bar abu mafi muhimmanci to balantana ko mutum ya bar abu mai muhimmanci ya zo yi abin da bai da muhimmanci musamman mutum ya yi duba da shi irin matsayin shi kowa yana dibawa a ana cewa ko wani tsu kukan gidansu yake kai a matsayinka na ɗan ɗariƙa sai ka diba ka ji ne ne kai ɗariƙan taka ta gada mene ne ɗariƙan ka suke ma umarni da shi yaya jagororinka suke gami da wannan abin da shayi lokaci farko dai farko dai warawa da abin koyin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yana faɗa mana cikin hadisi da dama yana cewa a cikin hadisi la ta zulu kadamu ibn adam ko yawan kiyamata hatta yi sala na arba'in wata ruwa ma bayan ma hudun adadin mutum ɗan adam kawai shi ba ta gushe wani tashi kiyama sai an tambaye shi daga abu hudu wata ruwa ya kanin kawai sai an tambaye shi abu hudu mewa farko ya ce an umrihi shi ma afna za a tambaye shi tsawon rayuwar shi rayuwa ba baki ɗaya rayuwar shi za a tambaye shi wata cikin me ya ƙara da ita wa an ilimi ma fa'ala bihi ilimin shi ne ya aikata da shi dan da Allah ya bashi wa fi mali sannan cikin duke shi shi ma a ina ya samu ta kuma fi ma anfaka fi ma anfaka ina ita ina samu ta kuma ya ina ya ciyar da ita sannan na karshe wa fi shababi fi ma abla sannan a tambaye shi kurce shi wai cikin me ya tsohar da kurce shi yana ina har kurce shi ta kuma sai mai shiga yake tare marhala ta kurciya wannan a mahallin shahada musamman cikin hadisi ne abu na farko da na kashe fi umrihi la an umrihi kai da za ta mishi daga tsawon ran shi kai rayuwarka wai mai kai mai kan tsina na rayuwarka sannan shabab wata irin dama ce Allah ya ba matashi wanda ba mai samun da shi shi matashin nan wannan damar da aka baka wannan lokacin mai kai da shi hakika a lokacin nan ne mutum zai iya tara duk wani alheri lokacin ne mutum zai iya neman duk wani alheri ya samu Allah ya baka dama da iko a shi ce tare da wannan ma nake sanar wani hadisi da yake cewa ne mata ne magabunun fi ma kafiru miyan nasu a shi hatuwar fara annabi sallallahu alaihi ya cewa akwai wasu ni'imomi guda biyu a mutane da dama ababen yaudara ne dangane da wa'annan ni'imomi guda biyu kamar za su yi ababen kwana ne su an kware su kuma sun kwari kansu ne a dangane da su shine asihatu wal faraga lahiya wal faraga da kuma faraga kaga faraga dama lokaci kenan kana lokacin kai abu lokaci faraga kana da lokaci ma shine muna zancen matashi ne na jawo zancen wannan kuma na wannan wannan hadisi shi ma saboda shi matashi ya yi kowa samun wannan dama babu wani wannan ma cikin matasan ma bai ma yi armi ba tukwana wani ma ba ma bai armi ba komi ma shi ake baya neman komi ko abin zai ci baya nema kana da komi da komi an wafara ma komi da komi ka yi abin da za ka karuwa da shi gobe za ka amfanuwa da shi ka amfani al'umma amma sai mutum ya shagaltu da wasu ababe wanda ba su ne ba ya kamata matasa a wannan zamani duk abubuwan da musamman shi nake cewa kowa ko su kukon gidansa yake kai ka tana kai almajirin shi Ibrahim ya jasu ne Allah ta'ala kai kokarin ka san yaya shehu yake yaya shehu yayi masoyin nan naka shi Islam shi yana matashi yaya yayi yaya gudanar da rayuwar shi Allah ta'ala to hakikanin ba ba ka taba jin wanda ke kulawa da lokaci ba da baya haƙi lokaci yake shi kamar shi Ibrahim ya sallallahu ana kisanta mana an ce lokacin da yana matashi baban shi wata rana sai ya zo dama shi ɗabi'an shi ne ba ita bayan isha'i kawai yana gida yana tun bayan isha'i yana nazari baya zuwa ko ina wani ya wace wace da farshi ba furan nan sai baban shi ya shigo ɗakin shi inda zai same shi bayan isha'i sai tara baya sai ya gyaɗa kai ya ce hayyabta amali ma'ana ka taɓar da gurina ina da shi da inda ya ga shehu yana kulawa da lokaci shiryayyen mutum kullum ya kula da karatu da abin da ya dace to kenan ya rataye guri mai girma su tare da shehu ya san za a yi za a amfana nan za a yi babban mutum za a yi mutumin kirki za a yi za a yi to amma da ya ga dare daya tak da ya zo bai samu shi ba sai ya na magana shi ma bai san me dalili ba to sai daga baya ashe hotuna ce wadda shehu ke amfani da ita hotuna tana lokacin mai aiki da gwami wannan zaren da cikin wanda ake sanyawa na tsomawa cikin kalanzir to lagwamin ya cinye shehu ya tayi nemo wani shine hitar da shehu ya tayi nemo kalanziri lagwami wannan zaren ya so ya sanya hotuna shine kawai mahaifin shi da gan shi ba yake wannan magana ma'ana abin fashi ne a ce inda inda inda wa a ce ma fashi ne to fashi ne na rana guda inda a ce ya to shi ma bai yi fashin da rana daidai da rana guda bai fashi ba kuma a shi na hada mana ba ka tujala su tafiyan walama asab siwa fuhu li qaumin ulama bin taba zaman take kina da tafiyan wawa ba wanda bai kenan kowane lokaci shi ya san abin da ke shagaltar da lokutan da shi ya zama da wawaye ma man kasa ce wani abu ne mai tawaye mutum ka to ka bata lokacinka shi ya zama da ke sai ce ban taba in ka ga nayi tsakuta da wani to sai dai manya manya ma da wani za a zamna an a wannan su ka gani in ka duba kai almajirin shi zama wajen fadodi da daba inda za a zauna ya tashi riki ana daga murya ana surutai ba naka bane ba ba hanyar ka bace ba makaman nan guda uku na musulunci al-islam wal iman wal ihsan wanda yake da riga ya san da wanda kawai ya karbi da riga ya ketaro daga wannan makami na islam ya zo makamul imani ne to bai kamata a ce ba yana wasu abubuwan da ba su dace da makamin shi ba in wani lokacin wani zai zo a yi tagar dandami ana shewa ana daga murya ana kallace-kallace da basu dace ba kai wanda kake da dariƙa kake makami da imani wannan ba naka bane ba alaihi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa la yazni zani hina zini wa huwa mu'min la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min aw kama qala sallallahu alaihi yace wani mai zina baya zina lokacin da yake zina a ce yana mu'mini ha hakan nan mai sata bai sata lokacin da yake sata a ce yana mu'mini ha ba ba ake mumini bane ba to haka nan wasu abubuwan duk wasu abubuwan da ake shi mumini yana gogayya ne da wasu ayyuka ma na zuciya wancan makamin islamu ne wasu abubuwa na wani sabon Allah na gabbai amma shi mumini yana gogayya da wasu abubuwa wasu ayyuka ne ma na zuciya ke nema ya rabu da su ya samu ya haura ya je makamin isa to takaice dai ka tsawaita wannan dangance da lokaci abu ne mai mahimmancin gaske duk wani alheri wannan daman da Allah ya baka in kai wanda ita ne za ka sami wani alheri ba to ya ishe mu dai yanzu shehu islamu da ta hannu gashi irin yadda ana wadi lalle baiwa baiwa ce abu ba ka iya kamanta shehu misali da wani amma ga dai irin ƙoƙarin da shehu ya yi a rana ta shi yana cewa aka ce a wannan shi wannan ilimin shi ko baiwa ce dai ba karatu ba ce ce a to sai dai in bai fahimta ne saboda shi karatu shi ce shi dai karatu yace in dai ba ba na fahimta ba yace duk littattafan da baba na tara sai na karanta ba littafi ɗaya da makaranta ba cikin littattafan da baba na tara to ka gani wanda ke yayi wannan karatu kaga ba an ce mai ba bai karatu ba ko ko bai da kokari to anya ya ka huda mu a kuma musamman musamman matasan nan matasa matasa wanda lokacin da mutum ke da damammaki na ya samu duk abin da ake nema duk abin da ke nema sawa'an na duniya ne ko lahira dan asaran babban asaran mutum ka zama na inda kai ba aikin duniya ba kai ba na lahira ba to wannan ita ce ba asara kuma ba ba hanyar shehu bace ba ba hanyar magabata bace ba ba hanyar sabai bane ban kai yana sai na umurna cewa ni ina akrahu an aran an aran an aran nasa subhanallah ina kyamar in ga mutane haka nan kawai ba su sudan ba su aikin komi lafi amal duniya wa lafi amal akhira ba su ba ba aikin duniya ba lahira ba to kuma wannan jan hankali ne sosai karkashin wannan baitar da shi ke ce mun ke mun wa haris Allah auqati ayyuhasi ka yi kwaɗayi a kan lokaci matuƙa ba kawai ka yi kwaɗayi ba ka kwata ba ce a shehu ba ce ba ce kawai ka kula da lokacin ka ba ka tsaya ka bayyana lokacin ka ake shi ba shi kenan ba a ayyahiyar su matuƙar kulawa ku kar ka bari daidai da ɗan lokaci kaɗan ya tahi ma cikin abin da ba ba na kirki ne ba Allah ba zai yi ka ba ba zai ba za ka yi wani abin farin ta are ga manzo sallallahu alaihi wasallam a'a kiyaye wannan daga daga mutane diya da suka ci nasara cikin rayuwarsu mutane masu kula da lokaci na zama da wani bawan Allah saboda tsabon kokari kuma da himma wannan baitin wannan baitin da muka zama shi daki da mana karatu jami'a kawai saman kan garin shi ya rubuta shi ba rasu alal awqati ay irsi wa hazar minan tula bana nafs kan kan garin shi yake in ya tashi abin da zai yi a yini sai ya rubuta don tsarin shi kullum zai kwanta karhe goma ne ya tashi karhe biyu shi kenan kuma sai gobe karhe goma in saboda ma kan ma ya je ya kwanta ya shanta ke in can masallaci ke yake kwantawa a nijar kin nan ni da inda na gari ban ga inda ke akwai saburo irin na garin sai sai kin nan ba wadan wuri ne mai kuma kuma hadama da ruwa da sauransu akwai saburo sabran gaske na ji labari wani waje wajen difan na ana cewa magariba ta jiki ma sai an same sange amma nan nan da inda na gani ban ga inda ke akwai sauro irin can ba amma shi haka zai je kwanta a masallacin nan saboda wai ai in yi sauro ma bai bar shi bai fice in ya taho in kuna in yi tarin abokan shi ana wane wane kawai sai da daga muku daga muku hannu zai kawai salamu alaikum salamu alaikum bai ma tsayawa ko wanda ku ba ta mai lokaci saboda wannan taron na kuɗa a yi caca baka shi bai cikin tsari shi bai tsara da shi kuma wannan bawan Allah ni dai Allah ya nuna mini irin bai wanda Allah ya mai saboda kuwa wannan dage wadda aka to duka Allah taimake mu mu duka mu dage mu kula da lokutan nan namu abu ne mai tsada kowane lokaci da kake cikin shi in ya wuce shikenan ba zai dawo ba shikenan ba shi ba da sai ka samu wani ba ka samu wannan ya riga ya barka sai dai wani ba da shi ba ka gani kenan abu ne karka saki kowane lokaci ya tayamma da shaida mai kyau ya tayamma da aikin alheri ya tayamma da abin da za ka yi na neman yarda Allah da tabaraka wa ta'ala wa zar minan tubla bala nafsi kuma ka kiyaye ka ka kiyaye matuƙa shi ma wa hazar ka kiyaye kenan min an tubula daga a jarrabe ka bala naksi jarraba jarrabawa ta tawaya yanzu in Allah ya sanya ka kula da lokutanka kana abin da kake cikin lokutanka na auradu da salloli duka dai abin da ke dai wanda yake aika alheri ne to wannan aiki alheri habbul a'mali ila adwamuha mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah su ne wanda ake yi yau da kullum koyin kalla ko da sun karanta in ji hadisi ji maza Allah sallallahu alaihi to karka saki abin da kake yi kullun kullun a waye gari wata rana baka yi ba shine karka saki abin da kake yi Allah ya datar da kai yanzu kana yi kuma wata rana a waye gari yau yau baka yi gobe baka yi baka yi ba a saboda haka wannan abu ne wani wata asara ce babba kai su fa'itiya suke ma alfautu mautun alfautu wannan abu tserewa a wani ake tsere ma suka ce wata mutuwa ce e kai baka sani wata mutuwa ce ga ruhinka damun shi wannan ayyukan da kake na da'a na bin Allah wani abinci ne kake bai wa ruhinka to ruhin nan naka in baka yi ba sai a wayi gari ya mutu kuma kana da wani aiki sabu wani cikin tada shi saboda haka sufai saboda sanin muhimmancin kulawa da irin aikin da kake kullum yake cewa ai alfautu mautun shi ka bari a aiki ya tsire ma ta wata mutuwa ce kuma malamu shi ne shi za mata yanayi Allah ta anhu yana cewa iyaka wata faridi fil wurdi walau marratan fil umr na tsawatar da kai daga sakaki daga wurdi wurdin da kake kana lazimi sai kana na yamma kana wazifa kana kirshuma na tsawatar da kai shi ce kiyaye daga ka yi sakaci game da wuridi ko da so ɗaya ne fil umri a cikin rayuwa tsawon ranka baki da ce ko da so guda ka sage ka yi sake kai sake da wurfi baka yi ba ko da so guda in shi kaga mai karshen kulawa da da da da aiki kino da ake so gujewa ka a jarrabe ka ashe wannan in ka bari ha aka yi kai sake baka yin nan ba kai sakaki ashe jarraba ce wannan ibtila'i ne wata musiba bala'i ya faɗa ka za mu gane haka cikin kisar da ake badawa ta malam shehu tijani latano har arewa yau an kudai sirru yana cewa a wani lokaci aka tare ayari na dukiyar da ake mai kasuwanci an ce ya kai raƙomi ɗari shida ɗan fashi suka yi fashin suka ma fashin wannan duke amma ba shi ne ke jaye da wannan dukiya ba masu mai hotoci da shi ne aka yi ma musu wannan fashin aka zo aka dafa shi sai ce to alhamdulillah ce mun gode ma Allah dai da ba su shagaltar da mu ba daga barin azhar ko lasar da ba wata sallah ce ba ta farla suka shagaltar da mu dukiya ce wannan ta duniya ita ce akai asara ba addini bane akai asara wannan dukan dai saboda ni nema ka kiyaye ni daga yin asara ta alherin da Allah ya datar da kai kake yin shi da kullum to ba ka kula shi ne nasiyar da shi ke damuna cikin wannan baitin sannan shi ke cewa idza ra'aita mazhar al-jamali la tadga warda mazhar al-jalali in kaga wata idza ra'aita mazhar al-jamali in kaga wata mazhara wata mabayyana ta jamala la tadga karka yi dagawa warda ka yarda dai mazharar jalali da mazhara mabayyana ta jalala in kaga ma'ana in ka samu kanka cikin yanayi na jamala abin da ake ma jamala kenan don abin da yake wani abu ne mai amfani ake son shi na alheri musamman na duniya kamar ba ma duniya kaɗai bai don akwai ilimi zai shiga ciki da wani mulki ko sarauta da dukiya har kyawu na jiki wanda dukansu nau'o'i na jamala to in ka samu kanka a zara ita kinana ne wai in ka samu ka samu kanka cikin wannan yanayi to la ta taga ita wannan jamalan karta sun ya kai dagawa dagawa ka ketare iyaka ka ka yi mamakin kanka ka yi wani irin wani girman kai ya same ka na zuciya kana ganin kai kyanwa a yi kayi wani duka wa'annan wasu ababai ne masu gadawa mutum ɗagawan nan shi tuku ɗagawan nan an ce yan uwa ka hurti kamar yadda shi Allah ta barko ta rage cewa yake ce nan Musa da Harun iza bai da Fir'auna inna hudaka ku tai wajen ku tai zuwa Fir'auna ya yi ɗagawa shi mai ɗagawa da yi shi cewa yi a ana raba kuma ala ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka kuma wani wuri maki cewa ma a yi limita da kun mai lilahi na tsairi ban sane muku wani abun bauta ba kuma baya na duk irin ɗagawan da yi shi mulki yiyan mulki ta kai shi yana ganin shi ne ma abun bauta duk suna da wasu gumaka duk ƙananan yawan shi ne babban abun bautar su duka mutanen shi wannan ɗagawa ce ta mulki ba haka ya kamata mutum ya ba mutum ya kaskantar da ya san duka wannan ababen Allah ne ke bayar da su ta kulillahu malikal mulki tutul mulka man tasha Allah shine ke bayar da mulki ga wanda ya so watan zai mulka man tasha in ya ga dama kuma ya zare ya kwace mulkin nan daga wanda ya so to ashe mutum mai bakon ya ɗagawa ka gani kai ke da kai ka isa sai ka kaskantar da kai ga gode ma Allah da ya baka ta hanyoyi na godewa ni'imomin Allah tabaraka ta'ala hakan nan in ilimi ne Allah ya baka shi ma gode ma Allah za kai baiwa ce Allah yama a kai kar mutum ya irin shi ma irin inda balama dan ba'ura yayi gashi an bashi ilimi amma sai ya kusan zuce shi ga yanda Allah ya da shi a kamar yadda Qur'ani yake cewa ko wato da na ba allazi a atina wa ayatina fasalakha minha ataba wa shaytan wa kana mina gawi haka nan in koda kyawo ne Allah ya ba wanda ya ba baiwa shi mutum shi ma san wata jamala ce wani a mazhari na jamala wanda Allah ya baka ka gaskantar da kai da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala maimakon ka ganin kai kayi wani ni na hi karhin wane ni na hi karhin wane kai ba wannan ma ba har wani abu na gida ko dangane ko da ko da ko mafi tsarkin dangane ne shine shirutaka a ka tsaya kai diba ka gani shugaban mai gidan wannan duk wanda ya ɗauka saboda shi ɗauka sallallahu alaihi yaya ne halin shi kasance shi ne kaskantar da kai ne lokacin da duk wani zai gashe ya firgita ko ya so ya ɗauka kashi ya ya wato da ya firgita da ya dangane shi na saboda sanin kowa ne ma a kisa da sallallahu cikin sofin shi cewa wanda duk wanda ya gan shi kai tsaye haka duk wanda ya gan shi da ba zata man fashi a kuko hako wanda duwanda ganshi rumfaja to zai zai ji kwarshini zai ji tsoro zai firgita sai ma gidan sulam to saboda haka kamar da yake su ji da suka zo ta mata ta ga da kai tsayen garin kai tsayen nan ta kawo karkarwa yake ta hawin aleki ya miskina yake sauka maka kai kamar da ke damu ke da wani nuna cewa inna ma ana ibnu imra'atin kanat كانت امرأة في المك... كانت تأكل القتيل كو أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني وأن وتم تسيوى دا تكسن تنا شمو شنابا كوكو نولي يغسنا شما سيتي لا تسوي دوني سيده هو الله kar ku shugabantar da ni ko ana ce min ni shugaba shugaba kenan shugaba shine Allah ka gani shi da ya kai duk wani girma ma ya tare shi ma ke bayar da girman amma ga irin ne yake kaskantar da kai shi to kai ma karkace gidanmu karka ce ni wane ne karka ga kai wani abu ne a a duka wannan ko me ya samu na jamalan nan shi wuce la ta daga kai sa ka dagawa ba haka bane ba warda mazharar jalali kama ka yarda da mazhara mabayyana ta jalala rashin lahiya talauci wani musiba ta zo duka ba wai kai hakuri ba ba ce ba kai hakuri ba ka yarda ka so abin nan saboda in dai ka san Allah tabaraka ta'ala ka san yadda Allah ke kaunar ka in Allah ya turo ma ya dunkutun kudo ma wata jalala to sai ka karba da hannu biyu kai farin ciki shine abin da ake so ka yarda ka yarda ka karba ka yarda mutum ya yarda shine sai Allah ya zabe shi ana warin kisan masu suka guda biyu suka haɗu gudun na ce ya to mu mun gode ma Allah mu in Allah in iza asaba tana barra sabarna wa ina asaba tana sarra'u shakarna in tsanance tsanance ya same mu sai mu hakuri in kuma abun farin ciki ya same mu sai mu sai mu gode ma Allah sai ta su sun guda guda da sai sai ai mu mu a wajen mu wannan ai hali ne na karnuka yace a sai mamaki ce to to yaya halin mutane ke a wajen ku yace ai mu in tsanance-tsanance suka same mu sai mu yarda yarda muke mai farin ciki da wannan daga Allah ne in kuma abin farin ciki ya same mu kuma sai mu tashi mu yi godiya irin ta ibada wa Allah ta barko da Allah sai mu yi ma Allah godiya irin ta ibada ba kawai godiya wata baki ba to alhamdulillah mun gode mun gode a za a tsaya tsayin daka a faɗi da bakin da gabbai duka gode ma Allah irin wannan ne sai ki cewa la warda mazhar la ta daga warda mazharal jalali ka yarda da mazhara mabayyana ta ta jalala jalala ta same ka wannan abubuwan da suke samun wata ta same ka na wanda kake ganin ababen kini to ai ba dai Allah ne ya sanya suka same ka ba akwai wanda ke iya ya sada kai akwai wanda ke iya sa wani abu ya same ka ba da izinin Allah ba a to in dai haka ne kamar da zamu karanta a gaba lawai alamul insanu war rahman yarqashu ruwa zalika al insan inda mutum ya san Allah wani ne ar-rahman kenan to in dai ka san daga Allah ne wannan to ka yarda kai farin ciki haka wani asari na cewa bayan Allah akwai bayan Allah masu yadda kuke farin ciki da ni'imomi haka suke farin ciki da bala'o'i bayan Allah makusanta Allah tabaraka ta'ala yanda in ka an baka wani abu kake jin daɗi to haka in an jarrabe su da wani bala'i suke jin daɗi saboda sanin sirrin abu to saboda haka ne biyawa shehu ke waɗi cikin tafsirin idan sirata musakin sirata lazina an amta alaihim ya ce wannan sirata lazina an amta alaihim kinnan inda wani mutum ya sa abin da yake cewa inda kowa ya sa abin da yake cewa sirata lazina an amta alaihim wanda ka jiyar da su daɗin nawa ba ga tsammanin abu ne haka ba su ne mina nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina su annabawa su ne ashaddul bala'i al anbiya wanda suka yi kowa haduwa da bala'o'i sannan su masalin su malamsul famsal sannan managarta kaga wanda suka biyo bayan nasu siddiqai nan sannan kowanne daidai imanin shi to su shahidai kaga ma shahadatar da su akai to wannan tabarkin ne shine wasu adal ladina na mutane muke to wanda ne ya san abin da ake nema abin da shi ke so ke jan hankalin mu anan shine kar wata jamala wani abin da kake so wanda aina abubuwan da ake so na dukiya na wani abu dai na wanda suke za farin ciki ya same ka ka yi dagawa ya sanya ya gada ma dagawa ko da ko ilimi ne eh shi suna cewa lil ilmi tughyanun ka tughyanil mali eh dukiya tana ma san tana sa akwai wani magagi na giya ta dukiya eh to suka ce ilimi shi ma yana da irin wannan eh kuma shi ma dai dan dai kan musawai ta akwai mun ga misalai da dama wani saboda dan abin da aka bashi saboda ko me aka aka aka baka da ilimi dan kadan ne amma utitu min ilmi illa qalila ba ba ku komai ma daga ilimi sai dan kadan idan Allah tabaraka ta'ala to dan abun da ake ba wani wani daga ya dan kwankwada kawai sai ga yana daga mutane kai yana kallon mutane duk ba san komai da jahili ne shi ga da malami to ba haka ake yi ba to a irin wannan shine shi yake jan kallon mu irin yadda kamata mu yi mu'amala da irin wannan mazaharori in sun bayyana ba wurin dagawa bane ba a wurin ayi ladabi ne a sunkuya a gode ma Allah tabaraka ta'ala in kuma mazara ta jalala ce shi ma ba wurin koke-koke wani da daga murya ana wayo-wayo a same ni da kana kaɗa mu wannan kaɗa mu wancan a'a nan wuri ne shi ma nan ka sunkuya kama yarda da hukuncin Allah tabaraka ta'ala to Allah sabu dace na zamfaya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر لك بلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلهة الرجيم جاهل العجيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله